لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن الزمان قد استدار كعادته منذ خلقت السماوات والأرض فالأيام تدور دورتها والوقت يمر مر السحاب الأسبوع كأنه يوم واليوم كأنه ساعة والساعة كأنها لحظة واحدة أو دقيقة من الزمان وكل يوم يمضي وكل ساعة تنقضي ليس في الإمكان استعادتها وها نحن أيها الإخوة وها نحن وقد طويت سنة وبدأت, وبدأت سنة جديدة فكم من أناس لحقوا حتفهم خلالها وفارقوا الدنيا على غير ميعاد وتركوا الأهل والأولاد إخوة الإيمان فالرسول صلى الله عليه وسلم حب المؤمن أن يستعد للموت بالأعمال الصالحة وأن يشتبه بالغريب في حياته الفانية فقال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال النووي رحمه الله عقب هذا الحديث لا أي لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا ولا بالائتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون الإنسان في هذه الدنيا مسافر فإنه ابتدأ حياته في الجنة وحبط, وحبط إلى الأرض ليقضي الله أمرا كان مفعولا فهو فيها غريب أو عابر سبيل لذلك حثه النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام, على اغتنام الفرص للمزيد من الطاعات وعدم التبطؤ فيها لأنه في كل يوم يرحل مرحلة ليتقرب من الآخرة فلتكن غاية مطلوبه هو الرجوع إلى حيث خرج قال تعالى ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم المعاد واعلموا أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية وأن الضيف مرتحل والعارية مردودة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أيها المسلمون اغتنموا الفرص قبل فوات الأوان فيندم الإنسان حيث لا ينفع الندم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا والاستعداد ليوم الآخرة عباد الله لا يكون إلا بالنصيحة والجهاد وحب الأنفاس بالأعمال الصالحة وسائر الطاعات فهذا هو الزاد ليوم المعاد وهو الذي يدخل مع الإنسان في قبره حيث يحثى عليه التراب ويفارق الأهل والأحباب لذلك من كان يحب حسن الخاتمة فليطلبها بإصلاح قلبه وعمارتها بالإيمان والتقوى فإن ذلك من أعظم أسبابها لله درب الشافعي رحمه الله حيث أنشد إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فاتقوا الله عباد الله وسارعوا للتوبة والعمل الصالح ولا تغتروا بطول الأمل فإن الإنسان يظن غالبا أن آماله سوف تتحقق قبل انقضاء أجله ولكن أجله الذي يحيط به شاء أم أبى قد يكون أقرب منه قد يكون أقرب إليه من آماله كلها أو بعضها ولا تلهينكم الحياة الدنيا بزينتها وخداعها فكم قوي فجاءته المنية وكم من صحيح مات من غير علة لذلك لا تحتقروا شيئا من عمل غد أن تعجلوه اليوم وإن كان قليلا فإن من قليل الأعمال يجتمع كثيره تزينوا أيها المسلمون تزينوا للأرض الأكبر يوم تبلى السرائر تزينوا بالعمل الصالح الخالص تزينوا بإزالة المنكرات من بيوتكم ومجتمعكم حتى تفرحوا بذلك يوم يقوم الأشهاد وألموا أن طول الأمل وشدة حرص الإنسان على جمع المال وغيره من متع الدنيا ينسي الآخرة كما أن اتباع الهوى يصد الإنسان عن الحق ولمثل ذلك أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب أيها المسلمون فتذكروا أن الحياة الدنيا فانية زائلة وأن الآخرة هي دار القرار وعلى الرغم أن كثيرا من المسلمين قد غفلتكم هذه الحياة الفانية عن اكتساب الذات عن اكتساب الزاد المبلغ للحياة الباقية فضاءوا أوقاتهم فيما لا ينفعهم في آخرتهم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك ينقوى مسلمي zamani yana ta gudana kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tsara shi tun lokacin da ya halicci sammai da kasai kwanaki gudu suke yi lokaci yana tafiya kamar yadda giragizai ke kadawa har sai kaga wuni ya zama tamkar awa daya awa daya ta zama tamkar minti daya minti daya sai kaga kaman ba komai bane ma a cikin zamani kowane lokaci kuma idan zamani ya riga ya wuce ko da sa'a daya ko minti daya idan ta riga ta wuce to fa wannan mintin ko wannan awan ba za a taba dawowa da ita ba haka nan ne al'amarin yake gudana yana nade mana rayuwa yanzu magashi ƴan uwa musulmi wata shekara aka nade ta da ayyukan da ya gabata na bayi a cikinta an tafi da ita an taskance kuma sabuwar shekara yanzu ta fara ba mu san menene yake gaba ba muna roƙon yafiya daga Allah subhanahu wata'ala da dacewa nawa ne cikin mutane a shekarar da ta wuce rasuwa ajali ya same su a cikin wannan shekara suka rabu da duniya ba tare da shiri ba suka bar iyalansu suka bar ƴaƴansu ƴan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaburar da mumini kullun ya zamanto cikin shiri wajen yin ayyuka masu kyawu ya kamanta kansa a matsayin bako wanda bai zo zama ba a wannan rayuwar tasa wanda mai karewa ce ko ya so ko bai so ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil ka kasance a cikin duniya kaman bako ko mai ƙetare hanya Imam An-Nawawi rahimahullah bayan ya kawo wannan hadisi wato yayi sharhi a karkashin sa yake cewa ai ana nufi kada ka karkata zuwa ga duniya kada ya zamanto ka rike ta wajen rashewa ne kada ka rika ba ma kanka labari cewa zaka samu tsawon zango a cikin ta kada ka dinga dogara da ita kar zuciyanka ta ta'allaka ga duniya face ta'allaka irin wanda bako yake yi ga wan inda ya je shi bakunta yana kan hanya ya danya da zango dan ya wuce to irin wannan ne zaka yi da duniya dan haka kada ka shagaltu da abin da yake cikin ta face irin shagaltuwar da bako zai yi yaya da zango ya kwana 1 2 3 kuma ya wuce zuwa garin su wannan shine abin da Imam An-Nawawi rahimahullahu ya ambata don haka ƴan uwa musulmi lalle shi mutum a wannan duniya tabbas matafiyi ne ko ba a gaya maka ba kai matafiyi ne tun baka san labari ba har ka so fahimtar abubuwa kana karami har kuma ka so tsayi inda ba za ka iya mika hannu ka kama ba sai ka ga yanzu ka kama da haka da haka sai siffar ka ta so canjawa ka ga yanzu gashi ya so mu fito maka na gashin baki da gemu gashin gaba da sauransu har ka ga kuma yanzu ka tsufa ko ba a gaya maka ba ka san kai matafiyi ne dan ba a daskara kake ba tafiya kake yi kana tafiya to na haka shi mutum a wannan duniya matafiyi ne ya fara rayuwarsa tun farko a cikin aljanna inda Allah subhanahu wataala ya sanya uban mu annabi Adam tare da matarsa Hawwa'u suna zaune a cikin a cikin a cikin aljanna don haka mutum ya fara rayuwarsa ne cikin aljanna kuma Allah subhanahu wataala sai ya kaddara aka saukar da annabi Adam da Hawwa da abin da ke kunshe na halitta baki ɗaya a cikin tsatsansu aka saukar da su nan duniya bisa abin da Allah ta'ala ya tsara sai ya wakana don haka ashe ɗan adam da ya zo duniya a matsayin baƙo ne ya zo ba nan ne aka ce zauna ba an zaunar da shi ne don jarabawa don haka shi baƙo ne ko mai ƙetare hanya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaburar da shi musulmi ya fahimci cewa fa shi baƙo ne yayi amfani da damarsa a bakuntan nan da yake yi domin ya bi Allah subhanahu wata'ala kada ya sakankance kada ya daskare wajen yin ayyukan alkhairi domin a kowane wuni idan wuni ya wuce to ya ƙara kusata ne zuwa ga inda zai koma makomarsa can ɗin kuma sai Allah ya raba gidajen suka zama guda biyu in an koma wasu za su koma gidan asali Allah ka samu a ciki wasu kuma za su bauɗe saboda sun bauɗe a nan duniya don haka ɗan adam a wannan duniya ya zamanto matukar abin da yake biɗa duk abin da zai yi na gwagwarmaya fatansa ya koma inda babansa annabi adam ya fito shine aljanna Allah ta'ala yana cewa wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan duk wanda yake fatan haduwa da ubangijinsa a masa maraba yayi aiki mai nagarta a nan duniya wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada kuma wajen bautar ubangijinsa ya hada shi da wani abu don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi me rika yi makan mu hisabi tun kafin a tsaida mu amana mu rika dubawa cikin ayyukanmu menene muka yi tattalinsa a matsayin guzuri domin wannan rana da za mu koma mu sani duk wanda yake cikin duniyar nan bakunta ya zo abin da ya mallaka a hannunsa aro aka bashi bako ko zai koma inda ya fito abin da aka bayan na aro zai koma wajen mamallakinsa Allah ta'ala yana cewa ya ku wanda sun kai imani ku kiyaye dokar Allah ku ji tsoronsa kowa ya rika lura yana duba menene ya gabatar na guduri domin gobe lalle ku ji tsoron Allah domin Allah zai bada labari ga abin da kuke aikatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce mana badiru bil a'mali sab'a lalle ku rigaye wasu abubuwa guda bakwai kafin su zo ku rigaye su da yin ayyuka masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallama yace shin kuna kin yin aiki kuna jiran sai talauci ne ya same ku wato ga mai dukiya kenan kuna jira sai talauci ya same ku wanda zai mantar da kai al'amura tukunna ka ce zaka yi dama ta same ka a baya baka yi ba ko ko kana jiran kai yanzu baka da shi ba za ka yi aiki wajen bin Allah ba kana jiran wadata ce wanda in baka yi sa'a ba sai ta sanya maka dagawa ka ki bin Allah ko ko kana jira a yayin da kake da lafiya ba za ka bi Allah ba sai jinya ta same ka wadda za ta lalata maka jiki ko ko kana da ƙuruciya ba za ka bi Allah ba kana jira sai tsufa ta zo da za ta rakwabar da kai ko ko kana raye ba za ka yi aiki ba har sai ka jira mutuwa ta zo da za ta ƙarasa maka rayuwarka ta duniya ko ku kana yakin yin aiki kana jira sai dujal ya zo to ku sani in dujal ya zo shine mafi sharrin baƙon da ake jira da bai zo ba ba ka iya bautawa Allah sai wanda Allah ya bashi sabaci ko ku dai kana jiran ne sai alkiyama ta tsaya tukunna zaka ce zaka bi Allah a wannan lokacin baka bi ta a duniya ba Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iktibasi na ayan alqur'ani ai ita alkiyama ita ce tafi tsoratarwa kuma ita tafi daci yan uwa musulmi me amfani da damar da muke da ita cikin damammaki gabanin lokaci ya kubce lokacin da mutum zai yi da na sanin da ba zai amfanar da shi ba yayin da ka zo mutuwa mala'ika ya zo maka in baka yi aiki ba za ka yi da na sani wallah Allah yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut har sai lokacin da mutuwa ta je ma ɗayan su qala sai yace rabbirji'un ya Allah ka maida ni baya mana a dan mun jinkiri la'alli a'malu salihan zan yi aiki na mai kyau irin wanda ake so fi ma taraktu cikin sakacin da nayi a baya Allah yace kalla ko an bar shi ba zai yi ba kuma lokaci ya kure ruwa ya kare madan kada ya amfani da damar ka kafin wannan lokaci ya zo yan uwa musulmi lalle mu sani tattalin da zaka yi domin ranar gobe yana kasancewa ne in kai makanka nasiha wajen bin Allah idan ka zan mai dagewa ka fi karfin zuciyarka wajen tankwasa ta zuwa ga biyayya ga Allah ya zan ka tsare rayuwarka wajen yin ayyuka masu kyawu da kuma sauran biyayya da ake ma Allah da manzansa wannan shine guzurin da bawa zai yi makansa domin ranar gobe wannan kuma shine guzurin da bawa zai yi wa kansa wanda da shi ne za a shigar da shi cikin kabarinsa a lokacin da aka tona rami matsatse aka cusa shi aka jera masa itatuwa kana aka turbuda ƙasa a kansa ayyuka masu kyawu su kadai ne suke kasancewa tare da shi a lokacin da danginsa iyalansa da sauran masoya sun koma gida don haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaburar da mu akan mai amfani da daman mu duk wanda yake son kyakkyawan ƙarshe to lallai ya nemi kyakkyawan ƙarshe wajen kyautata zuciyarsa da aƙida mai kyawu kyautata zuciyarsa da manufa mai kyawu ya rayar da zuciyarsa da imani da tsoron Allah domin lallai waɗannan ababe su ne babban guzuri da yake wa mutum jagora na shiga aljanna imamu shafi'i Allah ya datar da harcensa lokacin da ya wani waƙe yana cewa inna lillahi ibadan futana lalle Allah yana da wasu bayi masu kaifin basira tallaqud dunya wa khaful fitana sun saki duniya dan suna jin tsoron fitinarta nazaru fiha lura suka yi da ita falamma alimu da suka fahimci cewa ita duniya laysa li hayyin watana ba wajen rashewa ne ga duk mai rayi ba sai ya batta da suka gane haka ja'aluha lujjatan wattakhadhu sai suka sanya ta tamkar kogi sai suka riki salihal a'mali fiha sufuna kyawawan ayyukan da za su yi a rayuwarsu shine kwalakwalan da zai tsallakar da su wannan gulbi don haka ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu hanzarta wajen yin tuba mu yi ayyuka masu kyawu kada mu rudi cewa za mu samu doguwar rayuwa domin sau da yawa ɗan adam yana yin zato cewa burace-buracensa da ya tsara a rayuwa za su tabbata kafin mutuwarsa gashi nan zai yi kaza in matashi ne zai aure zai yaya zai mallaki kaza zai wane ne in dan kasuwa ne zai tara kaza dukiyarsa ta kai kaza lokacin ya tsufa har wani ma dan shekara 70 da lokacin yana gaggyara wani gida sai yake cewa a kyautata aikin domin in ya tsufa nan zai zauna to kaga dan shekara 70 bai san ya tsufa ba yaushe zai yi tunanin tsufa to kullun dan adam shi tunaninsa yana ga abin da ya tsara ma rayuwar sannan sai ya kai wannan gacin sau da yawa abin da zuciya take mu kenan alhali mutum ya so ko bai so ba ajalin da Allah ya yanka masa wanda ba wanda ya san wannan ajalin sai shi mamallakinsa zai iya katsewa tsakaninsa da sashen burace-buracen nasa ko ma baki ɗayansu ya zama to kafin ya kai ga kowace manufa mutuwa sai ta zo masa kwatsam sai yana kan ƙololuwar tashensa yana ga yanzu fa ya kai matsayin da ya kusa ya kai ga abin da yake bukata sai mutuwa ta zo ala ghairu mi'adi to da haka yan uwa musulmi kullum mu zamanto masu yin tattali masu yin tattali yan uwa musulmi nawa ne daga cikin mutane wanda suke masu ƙarfi waɗanda babu abin da ya same su amma sai kaga mutuwa ta musu kwatsam nawa ne mutumin da yake da lafiya sai a ce an wayi gari babu shi lafiyar ta kalau amma sai a ce an wayi gari babu shi don haka nan kada kullum mu dinga raina aikin da za mu yi don gobe mu dinga yin aikin da za mu yi don gobe mu amfani da damar mu ko da ku aikin nan kaɗan ne mu dage wajen lazimtarsa domin da kaɗan kaɗan ne yawa yake taruwa mu kawata kan ƴan uwa mu yi tattali domin bujiro da mu da za a yi a rana babba yau matubula sara'il ranar da ake binciken asirai mu kawata kanmu da kyawawan ayyuka domin Allah subhanahu wa ta'ala mu kawata kanmu domin haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala mu ƙawata kanmu wajen kau da munanan abubuwa da ke gudana a cikin iyalanmu, mu ƙawata kanmu wajen kau da munanan abubuwa da muke cuɗanya da su a zamantakewarmu, domin da haka ne za mu yi farin ciki ne annashuwa a ranar da za mu haɗu da Allah a ranar alkiyama. Ku sani lallai dogon buri ‘yan uwa, tsananin kwaɗayin da mutum yake yi na tara dukiya, ko samun matsayi, ko samun waɗansu abubuwa na duniya, wallahi sau da yawa irin wannan tsanantawa cikinsu yana mantar da mutum lahira kamar yadda bin san zuciya mutum abinda zuciyarsa ta kawata masa shine ya gamsu da shi shi kuma yakan kange mutum daga bin gaskiya akan irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana ishara yace law anna li ibni adama wadiyan min zahabin dan adam da yana da rafi guda zinariya ne yaga ya mallaka nasa ne ahabba an yakuna lahu wadiyan to kuma sai so ina ma a ce yanzu bi ne walan yamla'u fahu illa turab ba abin da zai cika masa baki sai kasa wanda ya sanya kullum baya gamsuwa neman duniya ne kawai to duk matsayin da ya samu in matsayi ne ba zai gamsu da shi ba duk dukiyar da ya samu in dukiya ce babu lokacin zai ma Allah godiya ya fahimci cewa Allah ya mara kuma ballantana ya fuskanci ubangiji da bauta haka zai yi ta yi annabi ya ce ba abin zai cika masa kasa sai ba abin zai cika masa baki sai kasa wato ba zai daina ba har sai lokacin da ya mutu shi yasa annabi ya ce wa yatubullahu ala man taba amma fa Allah yana karɓar tuba ga wanda ya tuba ya dawo bin Allah subhanahu wataala don haka yan uwa musulmi mu rika tuna cewa ita wannan duniya kamar yadda muka ta nanatawa cikin wannan hutuba mai karewa ce duniya mai karewa ce lahira ita ce gida matabbaci amma sabanin mutane a fahimci haka sai ga da yawa cikin musulmai wannan ita duniya mai karewan ita ce ta dauki hankalinsu akan ta suke aiki safe da maraice tunaninsu akan ta ne ita suke kokarin kyautatawa ba sa damuwa da lahirarsu maimakon su himmatu wajen tara guduri wanda zai ishe su su samu ta goma shi a wajen Allah a cikin rayuwa wadda take alhayatul baqiya duniya ita ce alhayatul faniya lahira ita ce alhayatul baqiya wannan rayuwa ce mai karewa waccan kuma rayuwa ce mai wanzuwa yaushe zake kokarin kyautata ita wannan mai karewa alhali ita ce tsanin da zai kai ka zuwa ga samun mai dawwama dan haka yi amfani da mai kare wannan kafin ta kare domin ta zamanto maka sababi na samun kyakkyawar rayuwa mai dawwama wanda ya haka ya yi makansa ta goma shi wanda ya haka ya yi makansa dabara da haka yin uwa musulmi mai ƙoƙarin kiyayewa lokacinmu kada mu tozartar da lokacinmu a abin da ba zai amfanar da mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut mai kaifin hankali shine wanda ya fi karfin zuciyarsa ya ɗabi'antar da ita ya tankwaso ta yayi aiki saboda abin da zai zo bayan mutuwa shine zama a cikin kabari tsayuwa ta alkiyama ta shekara dubu hamsin sannan kuma da abin da zai biyo bayanta na tashin hankalin bincike da hisabi da tsallake sarati wani abu ne babba a gaba to annabi ya ce wanda yake mai hankali mai basira shine wanda ya fi karfin zuciyarsa ya tankwasa ta ta yi aiki ga abin da zai zo bayan mutuwa wal ajizu amma rago in ji annabi rago man atba'a nafsahu hawaha wanda duk abin da ransa yake so sai ya bi bai damu shari'a ta yadda ko bata yadda ba amma waya tamanna ala Allahil amani kullum buri yake yi Allah mai rahama ne zai shigar da shi aljanna annabi ya ce wannan shine ragon maza kada mu zama ragwaje mu zama to masu basira ubangiji Allah ka datar da mu اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله